أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركة مدداوة لغهوتو زامو تقبا cikin littafin da muke karatu na aqidatul tahawiyya a wannan daura ta mu wannan shine darasi na bakwai kenan muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya Allah ya samu kyakkyawan karku muna fatan Allah subhanahu ta'ala. ya sanya amtan da firdaus al'ala ta kasance makomanmu da mu da ku gaba za mu tashi wajen fadar malam waljannatu ya ce wannaru maslukata ne nan ne aiko? yawuwa ya ce to waljannatu aljanna wannaru da wuta maslukata ne an halicce su a yanzu suna nan a aƙida ta ahalis sunna ba wai zuwa gaba ga ahalicci su ba don ya ce fa'in lam taf'alu walin taf'alu fattakun narar lati wa kudu hannasu wal hijara sitimi ra'iddat lil kafiri na an yi tattare da gafiri kina an ƙari fi'ili ma dini bai ce sato addu ita ma aljanna haka wasari'u ila magfiratin min rabbikum wasari'u a wata ƙira'a إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بيتي ستعدها لا تفنيان باسا قاريوا وتباتا قاريوا عقيدة أهل السنة الجنة باتا قاريوا أبدا أبدا ولا تبيدان نما باسو قاريوا سلالتي بعد يبيد شيء أبو يا قاري يا هلكا وإن الله تعالى lalle Allah subhanahu wata'ala khalaqal jannata ya halitta aljanna wanna da kuma ya halitta aljanna da wuta qabla al-khalqi kamin ma halittu wa khalaqa lahumu ahlan kuma Allah ya halitta musu ma'abuta da zasu shige su faman sha'a minhum ila aljanna wanda Allah ya so zan dan aljanna ya zan dan aljanna Allah ya sanya mu daga cikin su fadlan minhu falala ce daga Allah wa man sha'a wanda Allah ya so minhum daga cikin bayi ilan nari zai kai shi wuta adlan minhum adalci ne na Allah dan ya san da ba zai yi imani ba wa kullun ya'malu bima qad faragha lahu ko ne yana aiki ne zuwa ga abinda Allah ya ƙara zartar da shi ko furiga lahu an riga an ƙare hukuncin sa wasa'irun ila ma khuliqa lahu zai koma ne zuwa ga abin da an halicce shi zuwa gare shi wal khairu wash sharru sharri da alkhairi muqaddarani an kaddarta su alal ibadi ga bayi saboda kowanne daga cikin bayi an san niyyarsa an san abin da ya dace da shi akan hikima akai haka wal istita'atu allati yajibu biha al fi'lu من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به والاستطاعة سام إيكو الذي يجب بها الفعل ورد إتي أيكي يكي تبتا أسامو أيكي من نحو التوفيق kamar taufiki samun dacewa ka kasance akan shirya misali alladhi la yujuzu an yusafa al-makhluq bihi to ba a ci mai halitta ba a datar da bawa da shi a siffanta bawa da shi fahiyya ma'alfi'il tana tare da aiki ma'ana samun yin ikon aiki dacewa daga hannun Allah ne annabi shu'aibu ya ce wa ma tawfiqi billah billah shi yasa kullun ka roki Allah tawfiqi an gane ko wa amma istita'a amma samun iko min jihati sihha a ce abu yayi ya inganta wal wus'u da samun yalwa wat tamakkun da samun iko wa salamatul alat da samun kayan aiki ko gabanka su zamanto suna yi yuka in ka tashi yanka rago tana yankawa to fahiya qablal fi'l to wannan kafin aiki ne wa biha yata'allaqu al-khitab da wannan ne khitabin Allah yake da alaka zuwa ga mutum wa huwa kama qala ta'ala kuma yadda Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha rai ba ta da wani iko sai Allah ba zai dura mare sai abin da ta iya dauka ba suratul baqara aya ta 286 ma'ana akwai istita'a abin da bawa bai da iko a kansa rana ta fito ko ta faɗi baka da iko akai ko kana da iko baka da iko akan wannan ba kan ka tawfiki ka dace baka da iko akan wannan amma ka yi aiki a ce wannan sallar ta yi ko ba ta yi ba to an faɗa ma yadda za ka yi ta yi daidai an faɗa ma yadda in kai ba ta yi ba kinan wannan kana da istita'a taka ko af'alul ibadi khalqullah ayyukan da bayu suke aikatawa halitta ce ta Allah wa kasbun min al-ibad su kuma bayi suna aikata su ta fuskar su suka aikata abin su don Allah ya ba su zabi an gane ko shi yasa ya ce wallahu khalaqakum wama ta'malun ai wallazi ta'malun abinda kuke aikatawa Allah ne ya halicce shi sai a dauke ta mausuliya ba za a dauke ta ba wato malam mausuliya ce ba a ɗaukata masdariya kina an ce wallahu khalaqakum wa amalakum ya an ɗauke ta masdariya Allah ya ce ku da aikin na fata an fice kuma an ɗauke ta masdariya dai kai ba wa karan naka aiki wanda kake yi wanda kana da dama kai gama kai sallah in ka ga dama ka da kai amma malamai sun fi ɗaukata mausuliya kina alladhi ta'malun wa lam yukallifhumullahu ta'ala Allah bai dora ma bayi ba illa ma yutiquna sai abinda suke da iko an gane ko wala yutiquna illa ma kallafahu ba su da iko sai abinda Allah ya dora musu an gane ko yace wa huwa tafsiru la haula wala quwwata illa billah shine tafsiri na la haula babu wata dubara haulu kamar kewayawa ne babu inda za ka wata dubara ka kewaye Allah wala kuwa babu wani karfi illa billahi face sai daga Allah gani ku na kulu muna cewa la hilata li ahadin ba wanda yake da wata dabara wala haraka ko ku ikon motsawa da ahadin wani mutum wala tahawul ko ya canza an gane ko wala ta'awula li ahadin ba wani mutum wanda zai canzawa amma asiyatillahi daga sabon Allah illa bi ma'unatillah sai da taimakon Allah wala quwwata li ahadin ala iqamati ta'atillah ba wanda yake da iko an gane ko ya tsayu akan da'ar Allah wasabati alaiha kuma ya tabbata akan ta illa bi tawfiqillah sai da datarwa ta Allah an gane ko inda malam yace wala yukallifuhumullahu ta'ala illa ma yutiquna wala yukallifuhum illa ولا يطيقون إلا ما كلفهم ما يتعليق الشيخ بن باز رحمة الله عليه يتشي ونن هذا غير صحيح با إن كنت تتم مغانا بتي نتشي و متاني باسو إيا ولا يطيقون إلا ما كلفهم يتشي بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به متاني سنة إيا ما في دعب إن الله كلفهم سبحانه ولكنه عز وجل سرشي الله لطف بعباده كل لطف بعباده ya ji tausayin bayan sa sara alaihim ya sauƙaƙa musu wani mai ja'ala alaihim fi dinihim haraj bai sanya musu kunci ba fadlan minhu dan fadla wa ihsanan da datarwa wallahu waliyut tawfiq dinan da Allah kina Allah yana kallafa yutiquna akthar mimma kallafu suna iya misali sallata farilla ta dan wajibi gare ka amma akwai nafila a ga nafilar ba a ci da sitar da kai ba amma kuma kana iya yin ta misali to nan akwai wata shubha da ya kamata mu gane musamman yan mu'tazila sai kuma suna nuna cewa ai Allah ya kallafa mun abinda ba mu iya dauka dan an kallafa ma annabi Ibrahim misali ya yanka dan shi kuma ba a nufaci haka ba an san ba zai iya yanka shi ko an kace yanka shi ko ba karan bane Allah ba mu labari a cikin suratul safat falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara bi kake gani ko ma za turi bi aka nuna maka wato a hamza qira'at hamza da kisa'i da khalaf qala ya aba tif'al ma tu'mar ko ya aba taf'al domin ibnu amir da abu ja'far suna karanta ya abata satajiduni insha Allah min sabirin ko satajiduniya da wasu kira'o'i na fi da abu ja'far al'ayyata hal suka ce to ayyar ibrahim bai yanka shi ba bai iya a'a Allah ya san bai iya ba amma ya kallafa mishi iya abin da zai iya ya kwantar da shi amma bai yarda da cewa zai yanka shi ba yankan Allah ne abu bai so ya kasance ba da ya kasance ba a baka a fake da irin waɗannan abubuwan don saboda muna son yan uwa su yi hantara sannan akwai ya bunayya na hafsu shi kaɗai karanta ya bunayya sauran sun karanta ya bunayyi kawai ne ji an karanta bayan da ya saba bai ci an tabka ɓanna mun gane ko sai ma ya ce wa kullu shay'in komai ya jiri bi mashi'atin lahi yana gudana ne da yarda Allah ta'ala madaukakin sarki wa ilmihi da ilminsa wa qada'ihi da hukuncinsa wa qadrihi da qaddarawarsa ghalabat mashi'atuhu al-mashi'ati kullaha mashi'a ta Allah ta rinjaye ko ce mashi'a dan ya ce wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ko ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima cikin al-insan wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha hukuncin Allah ya rinjayi dabarar dukkan mai dabara ko ba haka ba yaf'alu ma yasha yana aikata abin da yaso wa huwa ghayru zalimin Allah bai zalimi ba azzalimi bane abadan har abada taqaddasa Allah ya tsarkaka an kulli su'in daga kowane mummuna an kulli su'in wa hina tanazzaha an kulli aibin an kulli su'in wa hinin kenan kenan kuma ya tsarkaka a kowane lokaci an kulli su'in wa hinin ban sani ba ko hinin yake rubuce ko ya yake rubuce shi eh hain hain mummuna wa tanazzaha an kulli aibin ya tsarkaka daga kowane aibi wa shainin da kuma shi ma shayin abinda yake bai da kyau mummunan abu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun suratul anbiya aya ta 23 muka ce ko an yi tambayar da ba ta da amfani shine abinda ake nufi ba wai ba a yi ba wani ya ce me sa Allah ya kaza ko ko kuma akwai su'alu ta'ajjub da mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha dan haka nan labari ake bayarwa amma umarni ne na hani kuma ba a yi ma'alla tambaya ta gitta mishi amma ana yin tambaya ta ban mamaki ko tambayar abinda ba a fahimta ba yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas kuma haka ba tambaya ce ta ta'annuti ita wannan bata halatta ba wa yas'alunaka anil jibal to fa qul yansifuha rabbi nasfa kaga suna tambaya wai duwatsun nan ya za a yi su saboda makka ƙasa ce saudiya yanki ne wanda yake akwai duwatsu sai na tambaya za a yi da su sai su ga amsar da a baya kun fahimci wannan gani ku malam ya ce to wa fi du'a'il ahya'i a cikin addu'a da ake yi ma wato rayayyu da addu'ar da marayu suke yi wa sadaqatihim da kuma sadakokin da suka yi manfa'atul lil amwati suna amfanin matattu an gane ko nan wannan mas'ala tana buƙatar tafsiri kwarai da gaske idan mutum ya mutu in qata amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa bi aw waladin salihin yad'u la zai amfana duk abin da danka yayi zaka amfana da shi domin kai ne danka kasbu ne naka to amma idan wani zai yi maka in an yi ma sadaqa wani ya sadaka ko da ba ɗanka ba ne da niyyar ka samu shi ɗanka ko bai niyyar karanta ƙwararri za ka samu nan amma misali yanzu wani in zai maka sadaka da niyyar yi maka to wannan za ka amfana da ita in yi maka addu'a amma idan ba addu'a ba ce ya yi maka azumi misali azumi idan ba na farilla ba ne kan mutu ba kai ba kayi rantsuwa waliyin ka zai iya maka amma ban da azumi na farilla in ka mutu shi ke in ba kai sakaci ba dama ba ka samu ikon yi ba ne in rashin lafiya ne in kuma kayi sakaci wannan sha'anin kai na wajen Allah shi da abinda malamai suka firin jari sauran wasu na ca in mamace mutu bai yi azumi ba ana bin shi ba shi azumin farilla na a abin da nashi mishi amma zance mafi inganci azumin kafara shi ne ake mamman mata to bayan shin waɗannan addu'a da wani abu shi ɗan adam zai amfana akwai maganganu na malamai wasu malamai suna ganin duk abin da za a yi mamaci na ibada za a iya ba shi rawan lada wasu kuma suna ganin a'a sai abin da nasu ya tabbata kamar layya an yi saɓani da yawa daga cikin malamai suna ganin layya ba sai a yi mamacin ba in ba ya bar wasiya ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi layya ga dukkan wanda bai yi layya ba ga al'ummarsa wasu suna ganin kuma ana iya yi saboda cikin ana yin mutacce aikin haji to kuma cikin aikin haji akwai yanka na fata ana fahimta ta da sauransu akwai maganganu karkashin aya wa an laisa lil insani illa ma sa aka diba cikin tafsirai da dama zaka ga bayanai na malamai malam yace wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awat Allah yana karba addu'o'i wa yaqdir hajat yana biyan bukatoci kai tsaye ba tare da sai an bi ta wani ba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun amma addu'a tana da sharuɗa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya an gane ko akwai sharuɗa dole sai an cika su ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر وانقالكو يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك shi lokacin kana yin addu'a ga shuruɗu amma akwai mawari ba mu hankalta musu ke sa kullu a ita daga addu'a na Allah Allah maharam ta cika ciki zero sai mun dawo mun gyara ko kuma ko an karba tana yiwa a gagota a baka ko kuma a karba amma sai a fahimci wani sharri da tafi sai a tun kuɗi ma sharri ba a baka abin da kake so ba ko kuma a aje ma sai lahira duk waɗanda abubuwan ya kamata mu fice cikin addu'a amma sai mu yi mai mu'amala da ajalu sai zai ce a ni yanzu yanzu nake so na fata an fahimci wannan ba gaskiya bane shi yasa waɗanda suke ɗauka cewa idan suka yi addu'a dole sai an karba kiran kamar Allah ma ya zan yaro su dole in suka addu'a sai ya karba mun fahimci wannan da kyau ko akwai shurutun ƙabulin du'a ya kamata mu karanta su in muna karanta ayoyi da hadisai mu faɗe su saboda a fahimci abin da kyau an gane ko yawwa ba dole bane sai an sauke alkur'ani Allah zai karba addu'a wani in ya karanta fatiha ya daga hannu ya addu'a Allah zai karba wani sai sauke alkur'ani Allah bai karba don bai da tsarki mu kuma duki cewa dole sai an sauke za a karba addu'a a'a shi qur'anin dukkan shi ana tawassuli da shi kuma inda ma saukar in za a yi za a karanta alkur'ani ne ma wasu babban da suka shi ke a ce a sauke ƙur'ani to duka wanga ba karatun ƙur'ani ne to kun ga duka irin waɗannan abubuwan yana buƙatar mu dawo mai karatun tare su an gane ku inda mutum zai karanta alƙur'ani dukkansa cikin usulubi mai kyau ya ɗaga hannu ya addu'a sai mu ce Allah zai iya karɓa amma ba babu aya ko hadisi ta ce dole sai an sauke alƙur'ani kaf sannan Allah ya karɓi addu'a mun fahimci wannan da kyau ko to don haka yana da kyau a fahimci wannan malam ya ce wa yamliku kulla shai Allah ya mallaki dukkan komai wala yamliku shay'an babu abin da ya mallaki Allah wala ghinan anillahi ta'ala babu wadatuwa daga Allah tarfata ainin ko da daidai dukkan ido ko da ma kasa da haka wannan kamar uslubi ne na magana kuma distaghna anillahi tarfata ainin duk wanda ya wadatu daga Allah ko da daidai dukkan ido faqad kafara ya kafirta wa sara min ahli alhayy ya zama to daga cikin ma'abuta halaka ya halaka Allah kai mun tsaki wallahu Allah yaghdab yana yin fushi wa yarda kuma yana yarda was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhu wa yaghdab kuma Allah yana fushi ko ba haka ba labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alaihim ko ba haka ba hal unabbiukum bi sharrin min dhalika masubatan inda Allah sai ce mi bal la'anahu Allah wa ghadiba alayhi Allah yana hushi amma ya Allah yake hushi ba mu san kaifiyar ba amma wace Allah bai hushi kaga mun karanta Allah in mun kace Allah bai yarda kenan mun ce a'a kawai ba yarda bane Allah yana sakan kawa a'a cikin tasirin yardan ne ya sakan ka maka mun fahimci wannan da ke ko sai an yi hatta la ka ahadin min alwara amma Allah fushin sa ba irin bayi bane domin zatin Allah ba mantar zatin ba zatin bayi hatta da fushin mutane hushin mutane ya bambanta hushin wani ya fi wani tsanani kuma duk mutane ne to ina ga hushin Allah balle muka manta shi ina ina fata hukunci to shi wannan hushin yana da hukunce hukunci a cikin addinin musulunci hadisi na bukhari wani mutum zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ausini kai min wasiya abinda zai amfani da ce latafta kakkan fushi cikin al'amari domin yin hushi zai bata komai da komai ausin ya ce latafta faradda da mina ta latafta in dai baka hushi to komai yana tafiya amma da an yi hushi lamari da baci ahkamul ghadab mutumin da ya fushi har bai san abin da yake faɗa ba sai ce mama ta ta yi nasa keke dubu ɗari biyar to in bai san abin da ya faɗa ba shi kenan sai malamai suka ce babu sake amma da wanda ya fushi da wanda ya yi maye dukkansu ba a cewa sakin su bai yi ba sai in hushin ya gusar da hankalinsu domin shi hankali sharadi ne da taklif amma ba kowane hushi ba ne sai mutum ya ce ai hushi ne da suke ta yara ai ba ka sake matar ka babu hushi galibi ai dole sai akwai hushi ko rigima ko hatsaniya shi sa hushi yana kai inda mutum ba a aiki da abin da ya faɗa ko ya aikata annabi musa yana da cin ulul azumi na rusul haka ne ko ba ka ba amma sai ɗauki allunan attaura magana allah ya jefar da su ka kuma ko wanda ba annabin allah ba ma an iya wannan lamarin ya ɓace ko wa alƙalbu allah ce wa lamma raja a musa ila qaumihi na asifan qala bi sama khalaftumuni min ba'd a ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha ija allah wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أما أكرشيسي التي ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح يخشن يكونت سكت ينشر malaman balaga suka ce an yi isti'ara makaniya da wane ne wane ne kadira da suke littafin balaga ta alkur'ani kama at-tahrir wa tanwir da ibnu ashur da kuma i'rab al-qur'an al-karim wa sarfuhu na mahmud abdurrahim safi safi sai dauki allon kaga Allah bai ce annabi Musa ya kafirta ba saboda hushin da yayi yayi ne don Allah ba dan ya rasa wani abu da duniya ba sannan kuma zuciyar shi ta rufe bai san abin da ke bishe sa ba a kama shi ba sai mun yi hatta ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم muna son dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda masu imani kuma su yi musulunci aiki wanda ba za ka yi shi wala nufarritu ko nufritu nufritu yake fi hubbi ahadin minhum ba mu ketare iyaka wajen kaunar su an gane ko mu ketare iyaka mu kai su matsayin manzanni ko annabawa ko mu ce ma sun kai matsayin Allah kuma yadda yanzu za ku iske aqidata yan sabaiya saba'iyya da alhamza ne abdullahi bin saba sai ku suna wani lokacin ana mai da aliyu kamar allah ne ma wal iyadu billah wala na tabarra min ahadin minhu ba mu barna daga wani daga cikin su tunda mu'minnai ne aqidatul wala wal bara wa nubghidu man yubghiduhu muna kyama wanda yake kyamar su an gari ko eh menene yake wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairi alkhairi yadhkuruhum da wanda yake ambaton su ba da alkhairi ba wala nadhkuruhum illa bi khair mu kuma ba mu ambaton sai da alkhairi wa hubbuhum dinu son su addini ne wa imanu kuma imani ne ma'ana yana daga cikin imani wa ihsanu kuma kyautatawa ne an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak wannan al-ihsanu bainaka wa bain Allah kuma akwai al-ihsanu bainaka wa bain al-khalq inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fi kulli shay wa bughduhum kyamassu kufrun kafirci amma ba mu cewa wani kafiri ne sai in ya san cewa mi kyamasu kafiri domin akwai wadanda an tura su wannan akida su bu sani ba sai a ce musu ai ga abin da suka yi sun zagi sun cuci manza Allah sallallahu sun yi kaza sun yi kaza to irin wadanda sai an tattauna da su a garin da su ƙarya ce ake yi wani fakon kuma munafinci ne wa tughyanun kuma ƙetare iyaka ne zai kai mutum ga kafirci na fata an fahimci hadisi na Anas bin Malik da cikin sahih Bukhari da cikin sahih مسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية نفاق بغض الأنصار kaga wani alama ce ta imani kana son ansa saboda son da suke ma Allah kuma da son da suke ma manzo sallallahu alaihi wasallam alama ce ta munafici kyamarsu an gane ko sannan hadisi na barra an azbi na cikin sahih bukhari da muslim al ansaru la yuhibbuhum illa mu'min ba wanda yake son su sai mu'mini wala yubghiduhum illa mu'min ba mai kyamarsu illa munafiq sai munafiki afwan to kaga yan shi'a sai su fake da hadisi na Ali ibn Abi Talib yana cikin sahih Muslim inda Ali ya ce wallazi abin nan falaqal habba na rantsi da wanda fitar da kwaya kin wa bara annasama annasama da shine ya halicci halitta an gane ko innahu la ahadun nabiy al'ummi alƙawali na na annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummi kina wanda yake ummi sallallahu alaihi wasallam cewa wato ilayya zuwa gare ni Allah yuhibbani illa mu'min ba mai suna sai mai imani wala yubghini yubghini illa munafiq ba mai kyamata sai munafiki kaga wannan labari yake basuwa wannan hadisi na cikin sahih muslim akwai wata riwaya tashi imamun nasa'i ya kawo ta a cikin as-sunan kubra irin wannan amma a cikin al-mustaba na imamun nasa'i kaga idan malami yana da tafai daban-daban sai kai hatta a wani littafi ne faɗi wannan magana wani kawai sai ce wani ya ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innahu la yuhibbuka illa mu'min ba mai son ka sai mu'mini wala yubghiduka illa munafiq kaga can sai ce ba da labarin abin ne ake nan ku kamar maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa uslubul khitab can kuma uslubul ghaiba ne to kaga aliyu haka to ai ayyusar haka amma sai su koyi na al'ansar sai su kayu na ali sai su yi wasu hankali sannan ba wai aliyu ba da ansar da muhajiru duk mumini ba mai son shi sai mumini ko da ba sahabi ba ne ba kuma mai kyamun mumini sai munafiki kafin amma su suna da falala tasu an faɗi wannan gare su amma abin ba ya zane a kansu ba ya sa imam malik yake cewa mai kyamar sahabbai kafiri don Allah ya ce wato a cikin suratul fath aya wancan li yaghiza bihim al-kuffar dan ya fusatar da kafiri to wannan duk wanda aiki ne na kafirci kyamar su amma waɗansu ɗin ba a takfiri ɗinsu sai an yi musu bayani sai hujja ta tabbata a kansu mun fahimci wannan ko kada sun ka zo bayan su suna musu addu'a wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ونثبت الخلافة muna tabbatar da halifanci jagoranci ba da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awwalan na farko karon farko ne Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu da sayyidina Abu Bakr tafdilan lahu ko muna wato fifita shi akan dukkan sahabbai wa taqdiman kuma mun gabatar da shi ala jami'il umma akan dukkan al'umma thumma li umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sannan ga umar ibn khattab thumma li uthman radiyallahu anhu sannan ga uthman thumma li ali ibn abi talib sannan ga ali ibn abi talib radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi wa humul khulafa'ur rashidun sune al-khulafa wanda suka mayin shugabanni ar-rashidun shiryayyu an gane ko al-a'imma jagorori al-muhtadin shiriyu da shaida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin mun fahimci wannan da kin ku amma ɗan shi'a su busu ma yadda da su musulmai bane an gane ko balantana wa jagorancin su ɗan shi'a zaidiyya kuma su suka ce a sun yarda da jagorori ne dan sun yarda da imamatul al-mafdul ma al-fadil a samu wanda ya fi a samu wanda an fi shi amma wanda aka fi sai ya zama to shugaba su sun yarda shi yasa su sun yarda da khilafa ta abubakar da umar da usman da ali shi az-zaidiyya an gane ko amma ba su yarda da cewa ba sun fi ali su ko dan can ar-rawafid domin shi ari ake kira ar-rawafid yarfuduna ku su yarda ba da shugabancin abubakar da umar da usman da ali ana kira su shi'a saboda sun ce su shi'a ta aliyin suna da sunaye daban-daban saboda dalilai kuma daban-daban suka sa sun yi musu wannan suna an gane ko khilafa ta abubakar sheikh muhammadu aminu shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'an musulmi a cikin tafsirinsa cikin suratul fatiha ya ce da allah ya ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an amta alaihi allah ka shirya da mu hanya waɗanda kai nema a kansu su waye nema a kansu sai faɗa a cikin suratul النساء ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين shi kuna da cin siddiqin manzo Allah sallallahu da uhud ya girgiza yace uthbut fa inna ma alayka wato nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ko kaga ya kira shi siddiq kenan ku imama shi ta tabbata amma su ina ba za su yarda sai a kirkiro hadisi a ce fatima an hana mata gado ta ce yuri ba za su ce yuri buni ma araba hakim duk abin da bakanta min dare ya bakanta mata dare kuma abubakar ya bakanta mata dare ya hana mata gado alhali kuma shi na ce ba a gado su ko ba haka ba kenan nan ba ya bi ya bi abin da babanta ne ce nan kuma dan an bata mata dare ba an bata mata dare don ana so a bata mata dare ba irin wannan bacin rai ba ba haka ku yi hattara suna da shubhat da suke kawowa wannan ba lokacin karatun waɗannan abubuwa ne kenan suna da hanyoyi kuma na yaɗa yanzu waɗannan ake gidajen likita da'awa ga 'yan boko da jami'an tsaro da gwamnatoci kulla alaƙoƙi da su da gina gidajen likita da ba da taimako saboda gadda da ya yada shi ɗanci a duniya akwai littafi sunan shi alhutta alhamsiniya ta imamu humai da yadda za su yada shi an ci cikin shekara hamsin a duniya bincike ne mai yawa hutta ta yan shi'a hutta ta mu'tazila hutta ta khawarij hutta ta kasashen turawa hutta ta wani mugu ko wani kafiri gashi nan sai kai karatun hutta kai bayani ga musulmi don a san yadda abin yake yadda suke tsara abubuwansu Allah ya cince mun gane wannan ko wa annal asharata alladhina sammahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutane goma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunayensu wa basharahum bil janna yayi musu bushara da aljanna nashhadu lahum bil janna muna shaida cewa sun samu aljanna alama shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida akan shi domin muna gaskata shi wa qawluhu al haqq kuma maganar sa gaskiya ce wa hum gasu abubakar sayyidina abubakar radiyallahu an wa umar da umar wa usman da usman wa ali da ali wa talha da talha wa zubair da zubair wa sa'ad da sa'ad wa sa'id da sa'id wa abdurrahman bin auf da abdurrahman bin auf wa abu ubaida ibn al-jarrah da abu ubaida dan jarrah wa huwa aminu hadhihi al-umma ana kiran shi laqabi da aminu hadhihi al-umma amintaccen wannan al-umma radiyallahu anhum ajma'in Allah ya yadda da su gaba daya wa ahlus sahabati ajma'in shi yasa in kana son ka gane bambancin salatin ahlus sunna da dan shi'a sai an ce as-sahaba sai ahlus sunna da ce radiyallahu anhum ajma'in amma da shi an ce sahaba sai ce radiyallahu anhum ban nufin dukkan su ba bakin uku ko shidda ko bakwai tunfi bai iya cewa ajma'in dan da ya ce ajma'in ya rubuta aki da shi in ka ga ya ce ajma'ina to bai son a gane shi dan shi'a taqiyya ce mun gane wannan ko ce aliyu ai bai taɓa yin sujuda ba ga sanar shi yasa ake cewa karrama Allah wajen sahabbai shirka in ka tuba miyan Allah ce ya gafarta ba a zance abin da sun ka aikata akan jahilci shi kenan yubaddilu Allah sayyi'ati bi hasanat me kake bukata na biyu sai a ce a ai aliyu a wai fatima na fatan kuji to shi Uthman da ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyu ya aure zunnuraini shi wanga guda da mai guda da mai biyu inda cikin alkhairi ne wani ne fi eh mai biyu ko eh Uthman zunnu baini ko shine Uthman ya mun kace Ali ya aure daya Uthman ya aure biyu imma mun fada da gaugawa zunnu baini haske biyu gare shi ayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da mai guda da mai biyu cikin alkhairi wani ne gaba to cikin sharri na an kace ga mai biyu ga mai guda sai mu ce a ba mu mai guda ko ba ka da bane eh mutumin da yana shan giya yana caca amma ga wani caca yake bai shan giya ya aka tashi zaɓen mai damar wanda ya zaɓa sai cacan da bai shan giya kaga shi ne ya haɗa biyu shi yasa cikin alkhairi mai wanda yake da yawa shi ake ɗauka cikin sharri kuma sai a ɗauki wanda ya fi dama dama ya kamata mu fahimci wannan to wanga cikin alkhairi yasa ɗalibai in suna son su kaɗa wani cikin rikici ana ba da ƙasar wani wasu ɗalibai suka shiga mota ina ganin tasiri ko ta mota ta wani balarabi kusan laraba in suka gaba mutumin da ɗan afirka suna ganin kamar duk wanda ba su suna ganin kamar yaushe shiga musulunci an gane ko sai su rinka tambaya ka saka suke balarabin da ba shi bai karatu ba jahili ba kana aikarantar da shi ba sai tambaya ka yaushe shiga musulunci kenan sai su ko ɗalibai na sai suka ce to bari mu kaɗa shi cikin zani tunda su ma ɗalibai wani bi suna son su ga balarabi su haɗa mai mas waya da waya yayin sun kai masa a tashin za ka ce kai da aliyu da mu'awai zaɓi wuri sai ce ya daga aliyu ya bar mu'awiyar an ka ce ka bar mu'awiyar wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya amince mishi tun da ya dora shi a wani matsayi kuma yana daga cikin masu rubuta wahayi na alkur'ani tun zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wahayi kuma shugaba na musulmi wanda daular umarwiya shi ya yada musulunci a duniya sai ce a to ya zaɓi mu'awiyar bar ali an ka ce a kabbar surukin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam khalifa na hudu ya ce kare kudakanta kudakanta ya ce ni dun na suke suna kama annabi ya ga ana wuri ya ga ana so a kada shi cikin rani ce to shi dun ya suke suna kama annabi to waɗanda asharatul mubashir al-busharu na biljanna ba su kaɗai da aka ba bushara da aljanna cikin maza da cikin mata amma waɗanda su ne kamar aka fi bayyana wa misali a shahara amma in ka duba cikin hadisi zaka gaban da su akwai waɗansu in ma jumlatan a ce wanda ya kaza ya samu aljanna yawwa in ma tafsilan kuma a fayyace a ce wani kima in ma bil ta'yin wa in ma bil ijmal malamai suna yin bincike da littattafai akan wani wa man ahsana alqawla fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kyautata magana game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi at-tahirat da matan shi wanda suke tsarkaka kumin kulli darasin daga kowace irin kazanta bai dace danganta ta zuwa gare su ba wa zurriyati da zurriyarsa al-muqaddasin wanda suke tsarkaka kumin kulli rijsin daga kowace kazanta faqad bari aminan nifaq ya tsira daga munafici ba a cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba cikin ahlul bait ba wannan kuskure ne duk inda aka faɗi ahlu a cikin alqur'ani matan mutum za ta shiga ciki an gane ko idnat jainahu wa ahlahu ajma'ina illa ajuza kaga tana cikin sa an kai istithna'in ta an gane ko kina inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait kaga suna ciki don da su aka fara magana ya nisa annabi kuma da an ka ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ba a ce an kunna ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki kuma ahlul bait akwai maza akwai mata sai an kai taglibi janibin dhukur la janibin ina in shi'a Allah ya mun tsari wa ulama'us salaf malamai na salaf min as-sabiqina magabata wa man ba'dahu da wanda ya duba yansu min at-tabi'ina da tabi'in na tabi'ai wanda suka biyo baya kenan ahlul khair to sune ma'abuta alkhairi wal athar da kuma bin diddigin afa abin da ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam da magabata wa ahlul fiqh wan nazar suna amma abuta fiqh ilimi wan nazar da kuma gani gani na sanin dalilai kenan la yuzkaruna waɗanda mutanen ba a ambata su illa bil jamil sai da kyakkyawa malamai mun san ba ma'asumai bane sahabbai ba ma'asumai bane amma ba mu ambato sai da alkhairi don alkhairin su ninkin ba ninkin na in an hankalta mu kurakuran da suka yi wa man zakarahum bi su'in to duk wanda ya ambaci malamai na gari ko ba ma sahabbai ba da magabata na gari bi su'in da mummuna fa huwa ala ghairi sabil bai akan daidai kuma ya kama hanyar halaka Allah ka mana tsari wala nufaddilu ahada ba mu fifita daya min al-awliya daga cikin waliyai ala ahadin min al-anbiya akan daya daga cikin annabawa alaihi wassalam wanda amincin Allah tsira da Allah ta tabbata gare su an gane ko wa naqulu muna cewa nabiyyun wahidun annabi guda afdalu min jami'il awliya ya fi dukkan waliyai an gane ko domin akwai wanda suke cewa ai wali ya fi ya fi annabi in ka diba cikin kissa ta annabi musa da ke cikin suratul kahaf an ce musa ya ji wajen khadir ya yi karatu to khadir allah ya ce fawaje da abdan min ibadina atinahu rahmatan min indi wasu ka ce rahma na annabta ake nufi wasu ka ce rahma nan waliyantaka ce ta allah to in mun ce annabta tun da shi ne magance mafi inganci in ka diba cikin tafsirin ibn kathir inda ya ce wa fa'altuhu an amri ya ce tabbata yana nuna cewa yana nuna cewa shi wato annabi don ya ce wa ma fa'altuhu an amu kinan wahayi aka yi masa tun da kalima ta rahama tana iya ɗaukar wahayi annabta tana iya ɗaukar kuma waliyantaka da sauransu mun gane wannan ko amma mu tafi ma waɗanda suka ce waliyi ne misali ba annabi ba ne an gane ko kenan mu ce annabi musa na can ulul azumi na rusul ko to idan aka ce ya zo ya yi karatu ga annabi kaga kenan ko shi hadir ko rasulu bai zamba shi ko annabi musa ulul azmi na cikin ulul azmi da rasul to yanzu ya damu ko mun ce waliyin da ko mun ce annabi na ai dai na saman da yayi karatu ga na kasa sai ce to ai waliyi yayi annabi ilimi shi yasa suka ce akwai ilimi na haqiqa yan haqiqa yan shi suka ce akwai ilmul batin akwai ilmul zahir shi al-batiniya sai su ce sallah da an ka ce sallah ba wannan sallah ake nufi ba zuciyarka ta tsarkaka kawai sai sai su daina sallah su kuma ya hakika suka ce ka je ka shagiya ka ba wai an ce kar ka shagiya bane in dai ka san Allah cikin zuciyarka shikenan ko ka shagiya wanda ka riga ka san hakika yan ramziya sun ka ce wannan da an ka ce annabi Musa ya kashe mutun yaro wanda wato Khadir ya kashe mutun cikin mafalki ne ramzi ne an kai annabi Musa ramziya ne kissa ce ba hakikiya ba a ce an yi magana da tubuwa an yi magana da kaza wannan duka sai da wannan ba turawa suna suna ta ɗaya wannan da ake sai mun tashi tsayi an gane ko to yanzu cewa shi hadir da an ce ya saba mashari'a ta annabi musa wa ya ba da labari allah to shi ko wannan waliyin da zai cewa ya saba mashari'a annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi wa ya turo wa ya ce a yadda abin da ya ci kaga babu dalili ba haka wannan duk wanda ya kama wannan ya kama hanya ta halaka Allah ya mu da tsari wani umiru bi ma ja'a min karamatihim muna imani da abin da zo na karama ta bayan Allah waliyai kenan ba mu karyata su mun yadda akwai waliyi wa sahha an thiqati kuma abin da ya inganta daga wato athiqat wadanda an amince musu yardaddu min riwayatihim na daga riwayoyin su wadanda suka ruwaito in karama ta tabbata ta tabbata Allah ya faɗa Maryam tana da karama كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ونؤمن من إيماني بأشراط الساعة da alamomin kiyama ashrat dan ba sharadi ba wasu malamai suka ce an ce shart akai mara'un sukuni shine sharadi ya an ce sharat an kai mara'un fatha shine alama faqad jaa ashratuha alamomin tashin alkiyama min khuruji dajjal daga fitar dajjal wa nuzuli isa da sabka annabi isa ibn maryam alaihi salam sira ta Allah tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim min as-sama'i zai sabko daga sama sabanin ɗan mutar ce cewa ya mutu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul sun kace annabi isa daga cikin su tun ya ci daga cikin annabawa ko ba haka ba sun kace Allah ya ce inni mutawaffika ni ne mai kashe ka wa rafi'uka ilaykum in dokaka ka zuwa gare suka ce ya mutu sannan an ka dokar da shi sun ka ce ma wa rafi uka ilayya zan dokar da darajar kan yin hayaniya ce domin suwai su ce Allah ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja can daraja ta an kace nan ko wa rafi uka ilayya an kace ko bambanci sannan inni mutawaffika kalima ta tawaffi wani lokacin tana nufin bacci wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl sannan kalma ta tawaffi tana nufin alqabdu tawaffa dainahu ai akhadahu kamilan zan daukakar da kai da jikinka da ruhinka ba ban raba ba inni mutawaffika kuma ni mai kashe kani amma sai su zabe dai daga cikin wanda suke so sai sai sai su riki kaga sai cikin kalma tana mushtaraka ne da kuma ma'anoni daban-daban amma saboda son rai su riki abu na gaba kuma mutafi ma inni mutawaffika ni mai kashe kani sai ta mi wa rafi'uka ilayya ko baka da bani zan ɗaukar da kai zuwa gari to ai alwawu la tufidu tartib wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wadanda suke kwana suna sallah dare suna sallah sujadan suna mun masu sujada wa qiyaman da tsayuwa don Allah in za a yi sallah ta masu hankali da sujada ake fara ko da tsayuwa qiyaman wa sujadan kenan inni rafi'uka ilayya mutawfika koda mun dauki cewa mutuwa an ka amma ina sai su juya da mutane sun su tuka shigoyi kamar su wani suke sun yi nisa cikin ilimi don haka nuzulun isa akwai shi na fata an fahimci wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mauti zai yi imani da annabi Musa qabla mautihi ko ba haka ba kafin mutuwar annabi Isa din ba ana nufin ya mutu don zai sake saukowa ba wai ana nufin kabla mauti bi shi ahlul kitabin zai imani da Isa kafin ya mutu dan yin imani da annabi Isa ai dole na in mutuwa ta zo kafin su ne bisu imani in ya sabko ne ake rufi kuma wa yukallimun nasa fil mahdi shina cikin tsumman goyo wa kahlan ai bai kai kahlo aka dauke shi ba kidan sai ya dawo zai dawo akan wannan sura din ta kahla eh to ni dai na ji suna cewa ko barde ban san bar dai kamar mutumin da daga shekara 33 ba san ko abin nan ba kuna da wani kalima da suke amfani a nan da shi ni kuke cewa kahala ɗan shekara 33 misali muna ni da yasa ana cewa bardi eh bardi ko a wajen ku to 33 to to a dai bincika dai ba a rasawa ba a rasawa a bincika ba laifi ko san yare yana da fadi yana yawa ma wani wuri ana yana da suna wani wuri ko bai da suna amma dai mun ba da adadin shekaru akwai barde kuma irin musani ba ko zarumi na yaki akwai wancan akwai wannan ma'ana yan akwai bashin yan akwai suna yi wa cikin hausa babu shi kuma bashin wanda ba za a biya ba ne a karkarwa wani zuwa isa da maryam alaihi salam da sama saukan annabi isa daga sama duk suna karanta irin wannan yan mu'tazila an gane ko da kuma khurujin dajjal sai ce ai babu dajjal ba wasu ce kawai wani symbol wani uminu bi tulu'i shamsi min maghribiha mun yarda da cewa rana za ta fito daga yamma ta faɗi ta gabas ko ba ka nan bane hadisi sun tabbatar da wannan ko ba ka nan bane wanda karkashin ayat suratul an'am hal yanzuruna illa an ta'tiyahum almala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayran wa khuruj ad-dabba ka hitar dabba min min mawdi'iha daga wurinta wasu ce waccan taguwa ce ta annabi salih dan ta ne ya gudu ya shiga ciki amma hujin dabba da ya tabbata amma cewa wannan dan wannan dabban ne wannan abubuwan wanda suna bukatar sai an kawo dalili bincike kuma kan ashratu sa'a akwai littafai daban-daban ashratu sa'a alamomin kiyama as-sughra da al-kubra suna nan masu yawa da waɗanda suna da alaka da kaun da waɗanda suna da alaka ma da ɗabi'o'in mutane ko ɗabi'o'in halittu wala nusaddiqu kahinan ba mu gaskata boka wala arrafan ko mai iddia in ya san gaibi daga al-ma'rifa ne arraf fa'al mai iddia in ya san abu na fata an fahimci wanda nasoshi sun tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na Abu Hurairah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo mun boka ko arraf mai faɗin abin da za a yi gobe an gane ko to ya kafirce ma abinda aka sauka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita musulunci kenan in ya gaskata shi wannan Imam al-Mustadrak ya kawo shi a cikin littafin Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak da Ibn Majah da Imam Tirmidhi an gane ko sannan kuma za ka samu akwai wasu riwayoyi waɗanda ba wannan ba akwai hadisi na wafira ibn al-asqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ata kahinan fasadda'u an shay'in an gani ko hujibat anhu tawba da ana mishi yin tuba wanda ya zuma kahin boka ya tambaye shi abu za a hana shi yin tuba wannan magana hadisin malamai sun wato da'afa shi dan mutum ya zo mu boka ko shirka ko boka yace zai zai tuba ya Allah na karɓi tuban shi in dai ba ya rasa sharuɗan tuba ba na annadamu alama fat wanda ya tu Allah ya uda ila dambin fi ba bai kare min umri ko ko ya gama gagin mutuwa wa an yaqla fil ma'siya sannan kuma koko ya ga mala'ikun mutuwa ne ba aka karɓar ba na fatan fimci akwai hadisi shi ma na manzo sallallahu alaihi wasallam da cikin sahih muslim wanda ummul mu'mina aisha ta rawaito shi daga sashen matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an ce an ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ai babu matsala tunda matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin sahabbai adilai ne ita aisha kuma ita ma adila ce matan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi man abin nan man atakin arrafa wanda ya zoma mai faɗin abinda za a yi gobe kenan ko mai idda in sanin gaibi fa sa'alahu an shay'in ya tambaye shi wani abu lam tuqbal lahu salatun 40 layla za a yi kwana 40 baka sallar shi ba an gane ko hadisi ne na safiya afwan safiya matar manzo sallallahu alaihi wasallam ita tarwaito na hadisi daga sashen matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna riwaya wa junan su an gane ko wanda in ka diba cikin ilimin hadisi akwai riwayatul aqran ko cikin ma ba sahabbai ba akwai riwayatul aqran mun gane ko to wannan kenan ba a karɓar sallar shi kuma ya an kaci ba a karɓar sallar shi ba na nufin ya daina yin sallar ba ina fata a kan jini amma dai ya tuba wannan tsoratarwa ya tuba daga fasa alam an shai'i in ya gaskata shi shi kenan ya karyata Allah ya kafirta tambayar shi da in kai shi sa zuwa wajen kuka ɗai bala'i ba Allah kai mun tsaye malam yake cewa wala man yadda ishe an yukhaliful kitaba was sunna ba mu gaskata duk wanda ya iddi'a'in ya kira da abin da saba alqur'ani da sunna wa ijma'al umma an gane ko ko ya saba ma ijma'in al'umma ka karanta mawsu'a ta maratibul ijma' mawsu'atul ijma' da kuma naqd maratibul ijma' da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah wani littafi ne da muhimmanci dan kasan ijma'i da yadda ake karatu kan shi tafsirin wa tatbiqan wa dinullahi fil ardi was sama'i wahid addinin Allah a cikin sammai da kasai guda ne wa huwa dinul islam shine addinin musulunci qala Allah ta'ala Allah ya ce inna ad-dina inda Allahi al-islam addini a wajen Allah shine addinin musulunci suratu ali imran ko haka ba aya ta 19 wa qala Allah ya ce wa raditu lakum al-islam dina na da addinin musulunci shine addini gare ku suratul maida aya ta 3 an gane ko sannan shi addinin musulunci wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir yana tsakanin ketare iyaka da ni da gajartawa don abinda musulunci zo da shi tsaka-tsakiya ne na ba ta amfinci haƙidan musulmi ba mu guluwi ba mu tafsiri ba mu kafirtar da sahabbai sannan ba mu kai su matsayin allah ko annabawa muna ba kowa haƙinsa ba mu yin yadda yahudawa suka yi suka ce annabi isa ɗan zanne wal iyazu billah kuma ba mu yin irin na kiristoci mu ce shi allah la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq na fata ufinci yasa da ka wuce iyaka shi dan yin kana da kokarin ibada sai ya tura ka kai ta ibada haka wuce iyaka kace ka zan wani annabi kace ka zan allah in ga kuma kana sabon allah sai ce kai tulwa baya abin nan sunna ce muakkada barta baka ruhi don kai ba matsala to nan sai a ji ka kamar farilla kuma a ji ka fara aikata haram tabi'a ce ta shida Allah kai muna sarki mun gane wannan ko wa raditu lakumul islam dinan an gane ko sannan kuma aqida ta ahlus sunna wa bain at-tashbih wa at-ta'til tana tsakanin at-tashbih wa at-ta'til ba mu kamanta Allah da halittunsa kuma ba mu cewa Allah bai da wata sifa sami'un bila sam'i wai shi na ji kuma babu ji shi na hada an gane ko wa bainal jabri wal qadar kuma aqida ta ahlus sunna tana tsakanin al jabr wal qadar ba mu cewa cibista bayi an kai ba su da izinin su motsa karrisha fi mahabbir rih kamar yadda iska yake kadawa ne da arrisha kamar a ce wato dan abin nan na zaka na tsuntsu wannan abin da tsuntsu da ake kurkurkun ya rishi wal qadar kuma ba mu cewa komi al qadariyya suke cewa bawa shi yake kaddara maka shi ayyukan da yake yi Allah bai da iko kinan kamar Allah bai da iko a cikin mulkin Allah an yi abin da Allah bai bai san da shi ba wal iyadu billah wa bainal amri wal iyas aqidat ahlus sunnah tana tsakanin al amr wal iyas tsakanin amincewa da yanke kauna da rahmar Allah ba mu amincewa mu ce tabbas muna tabbace za mu shiga aljanna komai mun kai kun ba mu cewa mun yanke kauna daga rahmar Allah muna tsaka tsakiya mala yace fa hada dinuna wannan addinin mu ne wa atiqaduna kuma aqidan mu ce zahiran wa batin a cikin zuciyar mu mu ahli sunna zahiran a bayyane wa batinan kuma a cikin zuciyar mu wa nahnu bara'un ila Allah nan bara yana iya dukan mutum guda ko bi ko uku ko jama'a wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun kaka ce kuskure akai ba sai an ce bura'u ba alibi ilimi ya hasu a ce bura'u ko ba kake ba inna bura'u minkum mimma ta'budun min dunillah akwai wancan akwai wancan ba kanka lafiya wa nahnu bura'u bara'un ila Allah min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu ma'ana mun barar duk wanda mun kai mun barra har zuwa ga Allah ga duk wanda ya saba ma abinda mun ka ambata wa bayyana mun ka bayyana shi an gane ko wanda shi da abin da kamata mu gane a akida ta yan shi'a kafin mu zo karshen addu'a da malam yayi shine cewa za ku ga suna karantar da shubuhohi da ilmul jadl da mantiq da falsafa ba kowa ya kamata ya tattauna da su ba sai wanda ya san akidu su in ka san akida ta sunna in baka san tasu ba kada ka tunkare su duk munanan akidu an faɗi shubuhohi waɗanda za a tattauna a kasu saboda yadda za a yi a juyar da gaskiya ta koma ƙarya ko da kana da gaskiya kana da magoya baya idan an kami tattire ka kaga lamarin zai baci an gane wannan ko to amma yadda suke kokarin kafirtar da sahabbai ga ayi wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar wal ladina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhu Sheikh Rashid Rida daga cikin malamai na kusan Misra rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa abin da yake bashi babaki ga yan Shi'a sahabbai Allah ne ya yarda da su da asabiquna alawwaluna min almuhajirin wal'ansari ko wal'ansaru a kira a ta yaƙo ya ce wal'ansari sai zama to sabiƙi da ake nufi amma an ce wal'ansaru sai zama to dukkan ansar ake nufi kuma an ce dukkan ansar radiyar Allah anhu barantana muhajirin da muhajirin a fitar min al'ansar ba sai kuma fahimta ba to sai da ce radiyar Allah anhu Allah ya da su wannan taskiya ce ilahiya Allah ne da kanshi ya tsarkake su ya ce ya da su waradu anhu sun yarda shi kuma cewa addalahum jannatin su yan aljanna ne Allah ne ya faɗi wannan mun ji wannan haka laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara kaga dan duk Allah ya ce yan aljanna ya yarda da su can cikin suratul hadid ba ashabu shajara ɗaya ba tun da can as-sabiquna ne nan kuma abin ashabu shajara dubu ɗaya da yan kai can kuma cikin hadidi sai ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal sai ce wa kullan da waɗancan da cewa Allahu al-husna ayi musu alƙawarin aljanna to su yanzu sun sai da za su yi da wannan sai sun kace albada'u saboda muna da annasku Allah ya shafe hukunci kafin Allah ya shafe hukunci ya san hukuncin zai shafe shi kuma ya san lokacin da ya dace shafe shi masalan shi za ta kare amma sun kace akwai taqida albada'u shine ya bayyana ga Allah wani abu can daga baya wala iyadu billah wai ya bayyana ga Allah lokacin da Allah ya ce radiyallahu anhum lokacin nan bai bayyana gare shi ba za su kafirta wa adda lahum jannatin ya musu alƙawarin aljanna amma daga baya sai bayyana gare su sun kafirta sai yi wuta da su to shekar shidri da yake cewa abin mamaki ga yan shiya sun kabar taskiya ilahiyya ba sai da taskiya ta Allah domin Allah ya san abin da ke cikin zuciya ya ce ula'ika humus sadiqun kuma haka yace ba a cikin suratul hashr ya san abin da ke cikin zuciyarsu amma a cikin shi an ce akwai ilimi na mi na hadisan su sai a ce malaman sun ce wani adali ne a karbi riwayar sa wani ba adali ne ba ka karbi riwayar sa ko ba ka bane to idan zaka karbi taskiya ta malamin ka shi da bai san gaibi ba ka bar ta Allah Allahul ghuyub kaga wannan aya akwai rubutu cikin wannan kuma sai su ce ai an yi kutubur rijal akwai kutubur rijal na sahabbai ko wajen ahli sunna al isaba fi tamyiz as sahaba ko al-isti'ab fi bayan al-ashab na ibn abdul bar ko usd al-ghaba fi ma'rifati as-sahaba na ibn al-athir sai to ai cikin kutubur rijal an kai su a'a da ahli sunna sun kai wannan fi tamyiz as-sahaba ba ce fi naqd as-sahaba ba an yi su ne don ka tantance sahabbai mu yi hattara suna da irin waɗannan shubha din mun gane wannan ko su ce Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran adima minhum sashi daga cikin su ai minhum an gaci ba duka ba ya ka zo ka yi tsaye min ma'ana nawa gari ta a larabci tana da ma'ana sun kai sha biyar akwai min wadda take nuhin at-tab'in tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah sashin su akwai min wadda take nuhin al-badaliyya ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah ay badal al-akhirah akwai min littafsili bayna shay'aini wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ay yufassil bainahuma akwai min wadda take zakkuwa li bayanin jinsi akwai min liftida'il ghayar zamaniya an gane ko la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ay ibtida awwal yawm akwai min allati ta'ti ibtida'il ghayar makaniya subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa ay ibtida sannan akwai min wadda take zakkuwa litta'kidi an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadir asluhu an taqulu ma ja'ana bashirin wala nadir sannan akwai min wadda take zakkuwa litta'lili mimma khati'atihim ughri sannan akwai min li bayanil jinsi fajtanibur rijsa min al-awthan kun yisanci kadamta daga gumaka to cikin gumaka akwai wanda ba kadamta ba ba shirka ba dukkan su nan kenan hiyal amsa to minhum innan kaga tana ɗaukar ma'ana fiye da goma amma sun ɗauki wanda suka so sun ce tabi'idiyya ce minhum ake nufi sai mu ce a'a wagga min li bayanin jinsi ci wa'ada Allahu alladina amanu wa amilu salihati minhum hum din su da kansu ake nufi don ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha laqad radiyallahu 'anil mu'minina kuma su ba fasikai bane domin in fasikai ne Allah bai da fasikai ba يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين نعم kaga ce so amma saboda wani lokacin ba mu karanta shi bohoyi ba sai a zo ana wasa da kai ce wallahi haka nan a wani lai ala haka nan tsaya kai karatu mai kyau in ka ka tunkara abu ka tsaya kai ilimi ɗaliban ilimi a bau gaugawa son samun majalisi da buɗe majalisi da kuma yawan kuskurantar da malamai mutane ba su yi karatu ba kamar kai kai karatu wallahi a hatar da wannan a tsaya a yi karatu a gane ilimi sannan a yi da'awa a karantar amma gaugawa ba ta haifan mutum ta mai ido Allah ya wani mai kyau to a ƙarshe malam ya ce wa nas'alullah ta'ala muna roƙon Allah an yi sabbita na ya tabbatar da mu alal imani akan imani amin ya Allah wa yahtimu lana bihi kuma Allah ya cika muna da imani wa ya'simana wa yahtima lana bihi wa ya'simana min al-ahwa Allah ya tsare mu daga son rai الأهواء المختلفة صرّي دبن دبن ندى أدم ko wal ara il mutafarriqa da ra'ayuka daban-daban ba su kautar da mutum daga hanya wal madhahib al radiyya da kuma madhhabubi na halaka shine radiyya ar rada shine halaka wala tashab al arda fatarda ma ar radi mithlu al mushabbiha kama al mushabbiha masu kamanta Allah da halittunsa daga tashbihina wal mu'tazila da mu'tazila an ce daga i'tizal ne ya kauce ma i'tazala an halaqat al hasan al basri shi shugaban mu'tazila waljahamiya da jahamiya an gane ko waljabariya da yan jabariya wanda suke cewa bawa cilisar da shi akai walqadariyar da suka ce a bawa yana iya kaddara maka shi aikin da yake so ba tare da izinin Allah ba wa ghairihim kai ma da yace da wani su min alladhina khalafa sunna wanda sun saba ma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wal jama'a kuma suka saba ma jama'al musulmi wa halafu dalala nan halafu kai hatara ba khalafu bane halafu suka kulla kawance daga alhilfu wal halifu ne an gane ko sun kai kawance da abdala da bata wa nahnu minhum bara'un mu mun bara daga gare su wa huma indana dullalun mu a wajen musu batattu ne ko warmi wardiya ko wa ardiya ukin wa ardiya halakakuni halakakuni wa billahi al-isma wato kariya ga Allah ne take wata tawfiq da dacewa yan uwa musulmi na Allah ya kaddara ka kawo karshen wannan littafi mai albarka da aqida at-tahawiyya muna fatan Allah ya amfana da mu da abinda muka karanta abinda muka karanta inda muka yi daidai muna fatan Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuma muna fatan wannan idan sanadiyya yana daga cikin ayyukan da sunan sanadiyya tsiran mu duniya da lahira musamman gidan aljanna firdaus al-a'la ya rabbal alamin da haka za mu sallami yan uwa sai kuma lokacin Allah ya kaddara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته